أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أجمعين ورضي الله تعالى عن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ دروا لنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أقول الله سبحانه وتعالى إيساك ذاقيو دمو ونن زمان don ci gaba da karatun littafin muktasarul agdari a littafi wanda yake mana bayani akan yadda za mu yi ibada yadda za mu gyara ibada alƙashin masaba imam na malik bin anas radiyallahu anhu Allah ƙara mu yarda a ajiya ajiya cikin wannan littafi na muktasarul agdari mun kwana inda malam yake ainihin zayyana mana wasu abubuwa wajibai wanda ya kamata mu kiyaye ma'ana mukallafi ya kiyaye kamar kiyaye dukkanin gabansa wanda muka kawo cewa ko malam ya kawo ajiya cewa ya zama wajibi ga mukallafi ya kiyaye dukkanin gabansa gwargwaron iko wayannan gaban da Allah subhanahu wataala ya bashi ajiya guda bakwai idanuwansa hannuwansa kafafuwansa da kunnuwansa da ainihin farjinsa da cikinsa sannan ya zama idan zai so wani ya so shi don Allah, ya soyayya don Allah kina, sannan idan zai ƙiyayya ya ƙi wani don ya ƙi Allah, ma'ana ka ƙi mutum don ya aikata abin da Allah ya ce baya so, abin da Allah ya ce baya so, sannan wayar da lahu ka yarda da mutum don ya yarda da abin da Allah ya ce Allah yake yarda da bawa da shi. Waya ka zaba lahu ka yi fushi da mutum don ya yi abin da Allah zai iya fushi da shi kai ma sai ka fushi da shi. sannan mala ya ce wa amuru bil ma'rufi ya zama baligi mukallafi ya zama mai umarni da kyakkyawan aiki sannan wa yanha anil munkar ya zama mai hani da mummunan aiki wannan shine karatun da muka yi jiya in ba a manta ba to insha Allah cikin kaddarawar Allah a yau za mu ci gaba daga inda muka kwana a jiya alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Malam ya ci gaba da cewa, wa ya harumu alaihi, ya haramta a gare, ya haramta a kan shi, shiwa, mukhallafi, mukhallafi, ya, ya haramta haramun ne a kan mukallafi, me alkazibu ƙarya, yin ƙarya haramun ne a wurin baligi kuma mai hankali kuma wannan da awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta riske shi. wanda ya haɗa abu ukun nan shi ne ake cewa mai mukallafi, shi ne ake cewa shi mukallafi a dunkule kenan, ta haka ya wajaba ko ka ce haramun ne ga baligi ya yi ƙarya alkazibu ƙarya, ko ko haramun ne ga baliga mace ce ƙarya alkazib, walgibatu da giba, wannamimatu da annamimanci, walkibru da girman kai. wal'ujubu da jiji da kai, wariya'u da yin riya yin wani abu don wani ya gani, wasumatu da ainihin yin abu don wani ya ji ya yabe ka, shi ne yin ibada ba don Allah ba sai don wani ya ji don ya yabe ka, walhasadu da hasada, walbugudu da keta, wa ru'ayatul fadlu ala ghairi da ganin kai kafu wani, ganin fifikon kanka akan wani, ganin falalar kanka akan waninka, walhamzu, wallamzu, da zunɗe da ya fice, zunɗe yana yin shi da baki, ya fice yana yin shi da hannu, wal'abasu da wasa, wasu da izgili. To, ajiya, ajiya mun kwana a nan, ina ganin ajiya kamar mun yi magana akan alkazibu ko? to ina ga za mu ci gaba daga kan wannan alkazib din. Malam ya ce wa yaru alaihi haramun ne a kan shi, shiwa almukallafi alkazibu yin ƙarya. Ana ji? Sai Malam ya ce a يحرم على المخلف يا حرمت أكم مكلفي الكسلات الشنعاء وتن كسلات ɗabi'u ashan'a'u ɗabi'u mamuni ɗabi'u na muni guda uku ɗabi'u marasa kyau guda uku allati hiya min afatil lisan wannan su ne abubuwan nan suna daga cikin ainihin laifuffuka na harshe ko suna da cikin aibubbuka wanda suke fita daga harshe ko daga baki wanne ne su ne guda uku ɗin nan na farko alkazibu ƙarya ƙarya da me yake ƙarya da baki, wal gibatu da giba, giba shine mu yanzu muke cewa munafunci, cin naman mutum ko yi da mutum shine ake cewa giba, wan namimatu da annamimanci, annamimanci shine ka ɗau maganar ka ɗau maganar wannan ka kaiwa wancan, ka ɗau maganar wancan ka kaiwa wannan don ka haɗa su rigima ko don ka haɗa su faɗa. wannan shi ake cewa annamimanci, an fahimta? Shi ne annamimanci, duka shi ma da me ake da baki. Ammal kaziba, ammal kazibu, amma kaga ƙarya, fa huwa min kabaihi zunubi wa fawahishil uyubi. Amma kun ga ƙarya duk ta fi wa'innan, saboda idan ka ki ƙarya duk ba za ka iya wa'innan ba. Ƙarya fa huwa min kabaihi zunub tana da cikin munanan zunubai, tana da cikin zunubi mafi muni. zunubi mafi kyama wanda ya kamata kyamace shi ƙarya. Wa fawahisha tana cikin alfasha, alfahishal uyub tana cikin aibu, tana cikin manya-manyan aibubbuka, tana cikin manyan alfasha, tana cikin munanan zunubai, mecece wannan alkazibu ƙarya. Domin Allah subhanahu ta'ala yana faɗi a cikin suratul Nahl aya ta ɗari da biyar Allah yana cewa إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون لا يؤمنون بآيات الله إنما يفتري الكذب kadai wayanda suke kirkira ƙarya ba kowa bane sai alladina la yu'minuna bi ayatillah sune wayanda ba su imani da ayoyin Allah ba kenan wanda ya imani da ayoyin Allah baya kirkiran ƙarya mai kirkiran ƙarya sune wayanda ba su ba su imani da ayoyin Allah ba don a cikin ayoyin da Allah ya saukar akwai ayoyin da Allah ya haramta cewa kada a yi me kada a yi ƙarya saboda Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana yana faɗa a cikin suratul Isra'i aya ta 36 Allah subhanahu ta'ala yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula Allah subhanahu ta'ala yana faɗi cewa wala takfu ma laysa laka bihi ilmun kada ka bibi abin da baka da ilimi a kansa kada ka ambata abin da baka da masaniya a kansa duk abin da baka sani ba to ka bar shi masanan abin su zo su faɗa kada ka faɗi ƙarya dan ƙarya shine faɗin abin da ba shine daidai ba faɗin akasin abin da yake daidai wannan shi ake cewa me ƙarya inna sam'a wal fu'a inna sam'a wal basara wannan ƙarashen ayan ko jiya ba mun kawo wannan yankin aya lokacin da muke magana akan gaɓoɓi ko muka ce inna sama kaga jinka wal basara da ganinka wal fuada da abin da ka kudura a zuciya kullum ulaika kana nu mas'ulan dukkanin su ababan tambaya ne a wurin Allah a gare ka ma'ana ababan tambaya ne in ka je wurin Allah a ranar tashi alkiyama sai an tambaye ka ya ka gudanar da su wayannan gaban gaba daya sannan a an samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a al manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ila al fujur wal fujur yahdi ila an nar wama yaz wala wama yazalu al abdu yakzibu wa yataharra al kaziba hatta yuktaba inda Allah kazzaba wa fi riwayatin kuma wala yazalu wala ya zalu abdu a nan kuma wa ma ya zalu abdu ana ji a wata ruwaya wala ya zalu abdu yuhsibu wa yataharra al-kadhiba hatta yaktaba inda Allah kazzaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu bukhari da muslim manzo Allah yake ce mana wa iyyakum wal kadhib ka shedun ku kuma da yin ƙarya wannan yankin hadisin ne watan hadisin a hadisin gaba ɗayansa shi ne manzan Allah yake cewa alaikum bisiriki, fa inna siriki yahdi ila albirri ولا يزال العبد ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا وإياكم والكذب شيني إيا وانا مكانتا ذكينا فإن الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا من ذا الله يتي na hore ku da yin gaskiya na hore ku da yin gaskiya, ku yawanta faɗin gaskiya, saboda ita gaskiya tana shiryatarwa zuwa ga hanya madaidaiciya. Ya fa inna sirka ya hadi ilal bir tana shiryatarwa zuwa ga da'a ga Allah, shi kuma albiru ya hadi ilal janna, shi kuma biru ba inna zai shiryata da kai sai zuwa ga aljanna. Gaskiya tana sa ka zarce zuwa ga yi wa Allah da'a, da'a ga Allah ba inna zai kai ka sai ina, sai zuwa ga aljanna. Sannan kuma bawa bai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya har Allah ya rubuta shi a cikin littafin lauhil mafuz cewa bawa na wane mai gaskiya ne kuma in Allah ya rubuta ba zai goge ba za ka ji wurin Allah kana mai gaskiya sannan maza Allah ya ce ka shedin ku na hane ku da yin ƙarya wa iyyakum wal kaziba na hane ku da yin ƙarya fa innal kaziba yahdi ila al fujur domin ƙarya tana shiryatarwa zuwa ga fajirci ba inna ƙarya za ta kai ka sai ta kai ka tashar fajirai fajiran bayi da haka sai ka shiga cikin fajirai Allah ya tsare mu albama sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal fujur shi kuma fajirci yari ila nar ba inna zai kai ka sai wuta Allah ya tsare mu wa ma yazalil abdu bawa bai gushe ba yakzibu yana ta ƙarya wa yataharral kaziba yana ta kirdadan ƙarya yana ta kirkiran ƙarya da maimaita ƙarya kullum cikin ƙarya da ƙarerai hatta yuktaba inda Allah kazzaba har sai Allah ya sa a rubuta shi a allan lawhul mahfuz a mazaunin maƙaryaci zai je wurin Allah yana maƙaryaci shi kuma Allah ya ce qutulal kharrasuna maƙaryata Allah ya tsine musu Allah ya la'anci me masu yin ƙarya don haka yawan ƙarya mummunar a mummunar ɗabi'a ce yawan ƙarya an samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wailun lillazina yuhaddisu bi hadisa wa yadhika bihi an-nas fayukazziba wailul lahu wailul lahu wailul lahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wailun kalmar azaba ta tabbata lillazi yuhaddisu bi hadisa wanda yake kirkira wanda yake maganganu na ƙarya li da haka bihin nas don mutane su ringa dariya. Wanda yake ƙirƙiran zantuka kala-kala amma ba na ƙarya, kaɗai burin shi shi dai mutane su yi dariya. Shi burin shi zama shi comedians ne, zai ƙirƙiri maganganu ba a yi ba, bai taɓa ganin an yi ba, kaɗai burinsa in ya faɗa za a yi dariya a yi raha ko? A ce mishi ɗan barkwanci yake cewa ko? Ya zama ɗan barkwanci. in dai har ƙarya ya kirkira manzo Allah yake cewa kalma azaba ta tabbata gare shi wailil lahu kalma azaba ta tabbata gare shi wailil lahu wailil lahu sai da manzo Allah ya ambata so uku dan haka ƙarya ƙarya ba ɗabi'a ce ta mu'minai ba ƙarya ba ɗabi'a ce ta bayan Allah na garba sanan malam bayan ya ambata mana cewa abin da ya haramta ga mukallafi ƙarya sannan sai ya ce me walgibatu da giba. Kafin mu zo giba ɗin nan, ita ƙaryan nan akwai ƙairi da malamai suke yi mata, wal kazibu ita ƙarya akwai inda ƙarya take zama haramun a ce mun ɗaya, akwai inda ƙarya takan zama wazibi kuma ƙarya ce, biyu ko? Akwai inda ƙarya takan zama mandubi, akwai inda ƙarya take zama a, a take zama mubahi. akwai inna ƙarya take zama makaruhi biyar, duk kuma ƙarya ce, amma akwai wurin da take zama haramun, akwai inda take zama makaruhi, akwai inda take zama mandubi, akwai inda take zama makaruhi. Ana ji, akwai wata inda take zama haramun karan, akwai inda take zama an ba laifi a yi, akwai inda take zama dole ma a yi, an so a yinta a wannan lokaci. Akwai kuma inda ƙaryar take zama makaruhi, an so kakka yi, amma an ka yi ba laifi, amma an ka ƙi ɗin ya fi, ana ji to gashi kamar haka wal kazibu haramun ariya wacce take zama haramun ita ce idza kana libadilun aw li inqida'il haqqil muslim idan ya kasance akan ƙuru-ƙuru abun ba daidai bane kai kana sani kuma ka faɗi ba daidai din ba wannan haramun ne ana ji aw li iqda'i haqqil muslim ko ko kai ƙaryan ne don ka cuci wani dan uwanka musulmi ko don ka kwaci kuɗinsa ko don ka kwaci haƙƙinsa ko don ka yi mishi danniya an gane ma'anar kamar ƙila wane ce ka yi kaza ce na yi sai da ka an shi kuɗinsa kuma ba ka yi ba ko kuwa an ce kaza da gaske ne eh da gaske ne sai da kana so ka samu wani abu ta wurinsa wayannan ƙarerayin haramun ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ji sannan wa yakunu al-kadhibu wajiban akwai inna ƙarya take zama wajibi a wani bugire ne ka inkarin ru'yatul mazlumi kamar ka kai inkarin ganin wanda za a zalunta ana ji yuradu qatluhu wanda ake nufin a kashe shi ma a jazika tare da gajiyawarka ba za ka iya yin wani abu ba a lokacin ba ka iya tunkuɗe mishi wannan kisan da za a mishi ko ko nan zaluncin to tunda ba za ka iya ba an an difa'i anu ka tunkuɗe mai wannan cutarwa da za a mushi to wannan faqad arabta makba'ahu kuma hakika ka san in ne labe to anan wurin an so kai ƙarya an fahimci ma'anar bari an fito da abin a fili kai ne kana zaune kawai sai ka ga yan kidnapping sun taho da mashina fa sun biyo wani da gudu suna biyo shi sai ya bi ta bayan masallacin nan ya laɓe. Suna zuwa nan kai kuma kana zo ne, sai suka ce ma, akwai wani mutum da ya zo nan, ka gan shi, ka gan shi ko ba gan shi ba, ka gan shi? In ka ce eh ka gan shi, me ka yi gaskiya, in ka ce baka gan shi ba ba, ƙarya, to a nan wurin wajibi ka yi ƙaryar, ita ke so. Sabida in ka ce ka gan shi, za su cutar da shi, kuma kai ba za ka iya hana su su cutar ɗin ba. sai dai in ka ce ka gan shi amma ban yarda ku tafi da shi ba kana da wannan ikon to shine zaka ce ka gan shi amma matukar ba za ka iya hana a cutar da shi din ba to a nan wurin wajibi ne ka ce ban gan shi ba ko ka ce ban san ma ina yi ba kuma ba ka san mabo ka san inda ya labe an bai ta wa qad arabta makba'ahu ka san inda ya labe ya boye amma kuma a wurin aka ce kai ƙarya an bai ta karatu saboda ka san cutar da shi za su wataƙila ma a ƙarshe su yi mai su kashe shi sai da gashi da makami to don haka nan wurin dan kayi ƙarya a nan wurin a wannan ƙaryar ma malamai da suka kakkasa ƙarya suka ce a nan ma wannan ƙaryar tana zama wajibi ana ana fahimta sannan waya kuna alkazibu manduban akwai kuma inda ƙarya take zama mandubi mandubi shine abin da ake so an so ka yi haka ana ji abin da an so a yi kaka wulika lil kafiri muharribin muharribin kaman faɗinka ka faɗan wa kafirin da kuke ya kuke yaƙi tsakaninku da shi. Kafiri ne amma kafiri ba na amana ba wanda kuna yaƙar juna a tsakaninku. Ka ce mishi innal muslimina fi jaishin aramramin wa quwwatin dabbaratin kamar ka kafiri ne wanda ka san kuna yaƙar su. Su ma suna yaƙar ku. Misali a ce kafiran suna nan suna nan wani abu ne kusa nan misali, a ce suna nan kunkumi, shi kenan sai kai ka tafi ka je kunkumi, kana zuwa sai kuka haɗu da su, sai ka gaya wa cikin kafiran ka ce, a ko su tambaye ka ko kai ka gaya musu, ai muna nan muna haɗa shiri, rundina za mu zo muku rundina ba adadi, kuma fa kai fa ƙarya ne, ba wa da gaske ba ne. kila rundunar ku gaba ɗaya ba ku fuɗari ba, ka ce, ina ai mun fi dubu biyar, muna nan za mu zo za mu murƙushe ku, ana ji? Ka gaya wa kafiri haka, wa watan jabbaratan, watan jabbarawa ka nuna musu me akwai ƙarfi, ko da ko ƙaryan ne ka nuna musu akwai ƙarfi. La'annal harba, la'annal harba, domin shi yaƙi, hudu'atin yaƙi ɗan zamba ne ko? to in ba yi zamban nan ba wannan zamban kuma dole ba za a yi shi ba sai an yi sai an haɗa da ƙarya To kuma wannan ƙaryar, kaga anan wurin ƙaryan mandubi ce, ba ba wajibi ba ka ce. In ba a yi ba ma masha Allah amma an so a yi. Sai da in an yi din za a fi samun nasara a kansu. Za su fi rauni ko ba ko an fahimta? Za su fi yin rauni ba za su iya tunkarar ku ba. Ku kuma ku ji ƙarfin danne su lokaci guda. Ana ji? Kama ƙala alaihi salatu wa salam kamar yadda wanda tsira da amincin aminci tabbata gare shi yake faɗi cewa alharbu khud'atun yadda manzala yake faɗi wal kadhibu mubahun akwai inda ƙarya take zama mubahi take zama halal an halasta a yi a iya wurin fa an fahimta an so a yi an an yi ma'ana ba laifi shine mubah abinda in kai a wurin babu laifi ba baina ba wai ƙarya kai ta ƙarya ko ina ka ce a'a ba laifi ba an fahimci bayanin wannan bayanin da nake yi? Na'am, a kam ina, iza kana li islahi bainan na in ya kasance wurin kyautata tsakanin mutane. Misali, ku ne abokan juna duka, sai Musa da Aminu ba sa shiri, kai kuma ka yi iyayenka kana so ka sulhunta su, to anan wurin an so ka je ka samu Musa, sai ka ce, ka ai yanzu nan na ga Aminu. ya ce in gaishe ka kuma kai ka san ƙarya ne so kake yi ka yi iya ƙoƙarin ka wurin ka daidaita tsakaninsu ya zama an daina gaba an samu maslaha ana ci gaba da rayuwa ta musulunci ya zama an an kita ba ga duta hasadu ko wa kunu ibadallahi ikwana ya zama an haƙƙaƙa wannan hadisin to an so ka yi ƙarya a wannan wurin an fahimci karatun wane ya ce a gaishe ka amma kila ma kana da dan wani abu ma ka zaro ka ce ga wannan ma yace yace in kawo ma ko ƙarya ne bai ce ba shi ma ka je wurin shi ka ce ai yanzu nan wani ya ce in gaishe ka kuma shi ya san bai mai magana ya ce in gaishe ka kaza kaza ka faɗi magana mai daɗi ka ce ya ce a gaya ma har ma ga shi ya ce ga ma wannan kila lokacin wani abu ne da ake marmari in mangwara ce ka ce ga ma mangwara ya ce in kawo maka in lemu ne ga ma lemu in ka zane ga wani abu dai an fahimta wanda kai ka san masoyi ne ke ba masoyi irin wannan abu sai ka bashi to dirran da suka hatsu shi wannan yana ganin wancan ya yi haƙuri ya bar gaban shi ma wannan yana ganin wancan ya yi haƙuri shi ke ka ga an haɗe masha Allah sai ka ga an sulhunta sanadiyar wannan ƙaryar da ka yi ta daidaita tsakanin musulmai guda biyu an fahimta to ita ake magana anan wa yakuna makruhan akwai na ƙarya kuma take zama makaruhi an fahimta a ina kalkazibi lizzaujati kamar mutum ya yi wa matar shi ƙarya ya tashi ba ko kwandala ta ce malam kuɗin ce ba ne ya shafa dama ya ji shiru ya shafa hagu ya ji ba komai ya ce to kira mu akwai wani da ya ma alƙawari gobe an ɗazun nan ya ma alƙawari ya ce yanzu in je ya ce zai kawo min kuɗi bara in je ƙofar gida kila yanzu kila ya zo kuma ƙarya ce saboda in ka fito baka sani ba ko Allah zai baka in kuma ka ce babu ba sai na fito kai ka san me zai biyo baya a wurinta to an so ka dan yi dan yawa an dai fahimci karatun yawa masu iyali sun san wannan karatun ko yawa an so ka dan yi dan yan hikimomi in ka dan fito to kila Allah kuma Allah gafurur rahimu ne sai ya sa ka dan samu ko kai kuma in ka samu din to sai ka koma sai ka bata shikenan ita bata san ma me aka yi ba gashi Allah ya baka sai ka kawo shikenan an wuce wurin amma nan aka ce maka ruhi in ka ƙi ba kai laifi ba ko amma in kai in kai kai ba kai laifi ba amma in ka ƙi din yafi yafi kamala an bayyana karatun saboda in kullun kana yin irin wannan wata ran fa za a gano ka to kaga kima ka za ta zube to amma amma ba ka yi aikata haramun ba saboda me sai da kayi ne dan ne dan neman mafita to amma ba ya zama kuma kullun cikin haka kake ba an fahimci karatun ba ya zama kullun kuma cikin haka kake ba wannan akan magana ƙarya kenan ko to wal gibatu mala yace da giba a wa fi a wa ammal gibatu to me giba al gibatu shine muka ce cin naman mutum ko ko yin yi da mutum al gibatu abin da ake cewa giba fahiya zikiruka akaka mu'mina taqiyan bima fihi wa huwa yukrahu sama'ahu idza balagahu fa amma gibatu amma abin da ake cewa giba fayya zikiruka akaka mu'minun ka ambata kai maganar dan uwanka mumini kai maganar dan uwanka mumini attaqiyyin mai tsoron Allah bima fihi da abin da yake ciki kamar ɗan uwanka ka sani tabbas mai yawan surutu ne, ko ko ka sani tabbas in yana tafiya yana ɗanke shi, ba fa ƙarya kai ba, to amma shi ɗin idan da zai ji ka ambata ka ce wani mai ɗanke shi zai ji haushi, ba zai ji daɗi ba, to sai ka dinga faɗin hakan amma ba a wurin da yake ba, to wannan giba ne. An fahimci me ake nufi anan? Ka faɗi ɗan, ka ambata ɗan uwanka da wani abu da ba fa ƙarya kai ba, da gaske ne, amma shi ɗin da yana wurin kai ba za ka iya faɗin haka ba don ba zai so ka faɗa ba. To sai ka faɗa lokacin da baya wurin wannan shi yake to giba. Ina an fahimci me giba? Na? An fahimta ko? To wannan shi yake to giba. Wa in lam yakun fi fihi ma qultahu to idan kuma abin da ka faɗa kuma ba shi da shi ba. Kila gurgu ne kai sai ka ce kai ai wane makaho ne. ƙarya ka mai ko ba ƙarya ba ko kuwa mai yawan surutu ne sai ka ce ka tsawa na munafiki ne kullum shiru shiru ma za ka gan shi kaga ka mishi ka faɗa abin da ba shi yake ba ko to a nan wurin faqad bahattahu wannan ka mishi ƙage kenan ƙage ka mishi a nan wurin amma wancan da ka faɗa hakikanin abin da yake na gaskiyan amma fa da yana wurin ba ka iya faɗa ba sai ka faɗa baya wurin wannan shi yake to giba an fahimta shine gulma shine cin naman mutum an fahimta waqtaraita alaihi alkaziba ka kirkiri ƙarya a kansa wa na abi huraira an samu hadisi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman bin sakar kenan Allah ya kara mishi da anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atadaruna maligibatu yana tambayar sa bayo kun san me giba atadaruna malgiba wannan dai muke magana yanzu kun san me ya giba ma'ana kamar yanzu mu ce kun san me ya cin namun mutum ƙalu sai sabbai suka ce kun ga ladabi irin na sabbai sabbai da annabi zai tambaye su kun san kaza ko sun sani kun san me za su ce wallahi ba su ce kaza ba ne sai dai ce Allahu wa rasulu alam saboda su sun ɗauki kansu ba su san komai ba a gaban annabi ko da kuwa annabin ya gaya musu sun sani sai da a lokacin tunaninsu ƙila wani sabon ilimi ya zo, yanzu ba wancan ilimin da suka sani a baya ba ne, an shafe shi wani sabon ilimi ne zai tabbata. An fahimci abin da ake nufi nan? Da haka suka ce Allahu wa Rasuluhu alam, Allah da manzansa su ne mafi sani. Ƙala, sai manzo Allah ya ce, zikiru ka akaka bima yukrahu ka ambaci ɗan uwanka da abin da baya so ka ambace shi da shi. Wannan shine annamimanci. a wurin da baya nan, irin da yadda muka faɗi ɗazu, ka ambaci ɗan uwanka, zikiruka a kaka, ambatan ɗan uwanka, ambatanka da kaiwa ɗan uwanka, bai ma yi kurahu da abin da baya so, ba makarya ka faɗa ba daidai ne amma baya so. An gane? Kuma a wurin da baya wurin, wannan shi yake cewa giba. Ƙila sai suka ce, Ara'aita in kana fi akima a ƙulu, ƙila sai sabai suka ce wa manzo Allah, ya Rasulullahi in kuma abin da muka faɗa gaskiya ne fa, abin da muka faɗa mun ce kamar misali a ce mun ce wani mai yawan surutu kuma da gaske ne yana da yawan surutu, shi ma ya san haka. Ko kuwa mai ɗingishi ne, kuma mu ma mun sani kowa ma ya sani kai shi ma da kanshi ya san yana ɗingishin. In muka faɗa haka fa, sai manzo Allah ya ce, in kana fihi ma taqulu faqad taftahu. In abin da kuka faɗa a kan shi ɗin gaskiya ne, ai shi ne da annabi mancin, sai da kun faɗa ne lokacin baya wurin. an fahimta kamar dai na muka faɗa ɗin da shi ne dai abin da ake cewa a abuwan ba na mimanci ba abin da ake cewa giba saboda kun ambaci abin da baya so amma gaskiya ne amma baya son wannan abin saboda aibi ne aibi ne a wurinsa baya so kuma a wurin da baya wurin da haka wannan shi ne ake cewa giba wa in lam yakun fihi idan kuma abin da kuka faɗa ba shi da shi ƙarya ne mata kula abin da kuka ambata faqad ba hatta huwa hakika kun yi mishi kage kun kagan mishi ƙarya nan kuma za a ba ku laifin masu kagen ƙarya an bayyanta Allah ya tsare mu da giba da duka sauran ainihin munanan ɗabi'u alfarma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratul hujurat aya ta goma sha uku Allah yana faɗi yana cewa wala yaftaba ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim Allah subhanahu ta'ala ya ce wala yaktab ba'dukum ba'da kada sashin ku su dinga cin naman sashi wa'annan su dinga gulman wa'incan wa'incan su dinga gulman wa'incan kada ku dinga yi ku mumunai ayo haibba ahadukum yanzu ɗayan ku ya so an ya kula lami aki ya dinga cin naman dan uwansa mayitan yana matacce yanzu dan uwanka ya mutu zaka iya yagan naman shi kaci to ai giba da kake ai naman shi kake ci a baɗini naman shi kake ci ba na zahiri ba an fahimta sai manzo Allah Allah ya ce Allah subhanahu wataala ya faɗi a cikin suratul hujurat ya ce fakarihitumuhu kun ga kuma kuna kin haka dan haka kuma ku daina yin wancan shi ma na giba din wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah lalle shi Allah tawwabu rahimun mai yawan an san tuba ne kuma rahimun mai yawan rahama ne ma'ana mai yawa an san tuba ne ga wanda ya yi giba a baya sai ya zo ya tuba rahimun mai rahama ne ga wanda ya tuba zai iya mushi rahama Allah subhanahu ta'ala kenan Allah ya sanya mu cikin masu tuba alfarmar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin wanda Imam Bukhari da Muslim ya ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muslimun ala muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu kowane musulmi haramun ne a kan ɗan uwansa musulmi wasu abubuwa guda uku menene abubuwa uku dan muhu jininsa haramun ne ka zubar da jinin ɗan uwanka musulmi irduhu haramun ne ka ci ka zubar da mutuncin ɗan uwanka musulmi maluhu haramun ne ka ci dukiyar ɗan uwanka musulmi wannan a ƙarƙashin irduhu mutuncinsa ai duk lokacin da mutum yake da wani aibi sai ka zo kake faɗan aibin a wurin wasu jama'an da baya wurin da Allah mutuncin shi kake ci ko ba mutuncin shi kake ci ba kana cin mutuncin sa ne to haramun ne in ji manzo Allah mutuncin sa dukiyarsa a jinin sa ka kiyaye masa kada ka zuba mai da jini kada ka keta mishi mutuncin sa sannan kada ka ci dukiyarsa in ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sannan mala ya ci gaba da cewa wa yakzibu alayhi alkazib wal ghibatu ko sannan wan namimatu sannan da annamimanci a arwaito wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuwa al annamimatu ita kanta annamimancin a yadda muka faɗa baya ko muka ce annamimanci shine ɗaukan maganar wannan ka kai wannan ka kai wancan dan yaɗa shari wani ai wani ɗazan nan na ji yana zagin ka ya ma kaza ya ce kaza ya ce kaza can kuma sai ka tashi shi ma ka je wajen ɗayan haba wani da ina ganin wani kamar masoyinka ne ashe kai baka gane ba ai kaza kaza yayi kaza kaza to ka haɗa tiran da da ɗayan da number one ɗin da number two in suka haɗu me zai faru gwamza za ka ga ya da fitina ko ko in mace ce ta je ta haɗa mata da mijinta wance ai yanzu na gawa ne a teburin mai shayi yana cin kaza da kaza yana shan kaza kuma bata gani ba kaga ran da mai gida mai gida na dawowa idan matan ba mai hankali ba ce idan matan ba mai natsuwa ba ce ko kwance idan lokacin da aka gaya wa matar shedan ya tasiri a kanta kaga fitina sai ta tashi kuma kila ƙarya ne an fahimta fitina sai ta tashi annamimanci yana sanya da yawa aure da yawa aure yana rabuwa an fahimta wasu matan aikin su kenan daga wancan gidan shiga wancan gidan leka wancan gidan maganan nan akai can maganan can akai nan ai ta yadawa a rasa inda abun ya taso a rasa ta ina abun ya faro annamimi ne aiki ya dau nan ya kai nan na can ya kai na can ya annamimi yana iya hada yaki tsakanin gari da gari sosai annamimanci Allah ya tsare mu da annamimanci alfarma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa amma namimatu mala yace amma kaga annamimanci fa hiya kashfu ma yukrahu kashfu shine ka yaya abin da mutum baya so a yaye shi wa sawa'un tari'ahu shin daidai ne tari'ahu manqulun anu aw manqulu ilayhi wanda ka tirato magana ka kai mishi baya so ya ji ko ko wanda ka ɗauko magana shi ma ɗayan ka kawo mai shi ma baya so a jita a'a kawai kai ne kake ta yaɗa ta magana wannan ka kai wa wancan magana wancan ka ɗauka kai wannan shi ba yayi magana shi ne da kai da shi ba kai da shi ne yake yi shi bai ce kaiwa ne sako nake baka ba a'a kawai fira kuke da shi ai zai tashi zamur sai ji ai yanzu muka yi kaza muka ce wani ya ce kaza shi ba da faɗi nashi ba kila a lokacin shi ma ya banta wannan sai ta ai wani ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza an fahimta wannan shine annamimanci Allah ya tsare mu albarma sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam don haka annamimanci shi ma yana cikin abin da a haramun ne baligi mukallafi kenan a takaice haramun ne ga mukallafi yayi me ya annamimanci saboda Allah subhanahu ta'ala yana faɗi a cikin suratul qalam a aya ta goma sha biyu Allah yana kawo mana siffar wani maƙin manzon Allah ana ce mashi Walid ibn Mugira daga cikin sifofin shi akwai annamimanci a ciki Allah subhanahu ta'ala yake cewa wala tadi kullu halafin mahin hammazin mashayin binamim manna'il lil khair mu'tadin asim Allah subhanahu ta'ala ya rasulullah ka zartar da umarnin da muka zartar maka ma'ana ka zartar da saƙon da muka baka ya Rasulallah, wala ta ɗi kullu hallafin mahin, kada ka damu, kada ka biyayya, kada ka kula, kullu hallafin mai yawan rantsuwan nan mahinin wulaƙantacce, kada ka kula shi, kada damu da shi. Hammazin mai yawan zunɗe, lam hammazin mai yawan zunɗe, hammazin mai yawan zunɗe da ya fice, mai kenan. Mai kenan zunɗe da ya fice, ai alamu ne na giba. an fahimta nau'i ne na giba wani sainin ne na yin giba sai da in ka ya fito mutum kai ya fice ka ya ga mutumin mutumin so yake ayi magana shi ko ba haka bane ko da ido a dan kyafta so ake ayi da mutum kaga gi nau'i ne na giba masha'in binamin me yada annamimanci me yada ƙarya magana wannan ko kuma gaskiya ta amma dai maganganun mutane yake bi yana kaiwa wani saboda ya haɗa mai ya haɗa rigima. Manna'in lilkairi mai hana alkairi, mu'utaddin asimin kuma mai ƙetara haddi mai yawan zunubai. Manna'in lilkairi mai hana alkairi. Wannan munanan siffofi ne nawa na walidu bin mugira. Allah subhanahu ta'ala ya hana mu daga cikin wannan siffar aka ce manna'ul lilkairi idan ba za ka iya yi wani alkhairi ba, ko ba za ka iya abubuwan alkhairi ba, to kakka hana yi. Kana da aboki, ila abokin Allah ya ba shi wadata, don Allah in kai ba za ka iya taimako ba, to kar ka hana shi yi. Idan ka hana ka zama manna'in lilkairi, mai hana alkhairi, kai kila ba ka da shi, to tun da ba ka da shi, ba za ka iya ba, to kak kuma ka hana mai shi yayi. Ba ka da shi, ka ganan dama ba sai kana shi za ka iya yi ba? to nan baka da shi ba laifi kai ba saboda dama sai kana da abu zaka iya yi ko to amma in wanin ka zai yi wanda kake da iko da shi ko abokinka ne ko amininka ne to dan Allah kada ka zama mai hana alkhairi ka bashi yayi wannan alkhairin gina masallaci ne sada zumunci ne kyauta ne duk abin da ka san na alkhairi ne in zai yi kada ka zama mai hana alkhairi kada ka zama manna'in lilkhairi mai hana alkhairi ko kuwa kai ne Allah ma matarka Allah ya mata wadata kar ka zama manna'ul lil kairi ka zama kai sai dai kai ke ta cin abin da Allah ya bata ba za ka bari ta taimaka wa sauran uwanta ba ka zama manna'ul lil kairi ko kuma ita matar ce mijin ne mai karfi kar ta zama manna'ul lil kairi ita dole sai wanda take so za a bawa wanda ba ta so ba za a bashi ba ta zama manna'ul lil kairi duk inna alkairi yake ta zama mai kwadaitar da mijin danyi ka zama mai kwaɗaitar da abokinka don ya yi, ki zama mai kwaɗaitar da ƙawarki don ta yi alkhairi. Alkhairin ba dole sai na kuɗi ba, na sada zumunci ne, na faɗin magana ta gari ne, wannan duka yana da kyau ka kwaɗaitar da wanda kuke da kusanci da shi don ya yi. Kada ka zama manna'il alkhairi mai hana alkhairi. A wal hadis ya zo a cikin hadisi, annan nabiya sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa la yadkhulul jannata namamun annamamu me annamimanci la yadkhulul jannata ba zai shiga aljanna ba matakar bai tuba ba kaga annamimanci babban zunubi ne a cikin kaba'irai manyan zunubai akwai annamimanci a cikin su da haka imamu hafiz imamu imamu zahabi ya da littafin sa na kaba'iratu zunubi sai sanya hadda annamimu annamimatu annamimanci sai da yana cikin kaba'iratu zunub da ƙarya da annamimanci da girman kai da riya da sauransu duwai na suna cikin manya-manyan zunubai wanda in ka mutu kana yin su Allah yana azabtar da bawa a kansu matukar baka tuba ba Allah ya sanya mu cikin masu yawan tuba alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mala yace wa harma alaihi alkibru ya haramta a gare shi shiwa almukhallati afwan akwai wasu wanda bai yi bayani akan su ba ko al'abasu wasa ko mun yi bayani a kansa. Na'am, ba mi ba ko? Na'am, to akwai wasa, wannan wasan shi ma haramun ne bawa ya dinga wasa. Hamzu da lamzu mun yi bayanin su ko? Ya fice da zunɗe. Na'am, to sai wal abasu da wasa. Duk Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma kalakatal jinnu wal insu illa bil illa liyabudun Allah ce ba mu halitti mutum da aljan ba sai dan su bauta mana Allah bai yi halitta don su yi wasa ba don haka shi wasa baya cikin abin da Allah subhanahu ta'ala ya halitti bawa don yin sa kwata kwata Allah bai halicce mu don wasa ba don haka duk wani nau'in wasa abasu da lahau abasu shine malamai suna raba abasu da lahau nau'i biyu sukan ce in haka ce lahu wasa ne na manya, wasa wannan babba wanda yake da girman wana wanda ya balaga yake yi, an kan ce abasu wasa wanda wanda ba babba ba yake yi, to duka da abasun da lahawun dukkaninsu a ya harumu sun haramta alal mukallafi akan mukallafi. Wasa sun haramta, to amma malamai sai suka yi bayani. suka ce akwai wasan da ba haramun ba ne don mutum ya yi, a cikinsu kamar wasa tsakanin mata da miji, kamar wasan tsere na doki, kamar wasan koyon iyo na ruwa, koyon kurme iyo na ruwa, kamar wasan harba kibiya, sabida zai yi tasiri don a a koyi yadda za a harba kibiya saboda in yaƙi ya tashi a saba yadda za a dinga harba kibiya an fahimta da koyan a hawa doki ko hawa abin hawa saboda a zamanin daɗin da akan in za a je yaƙi akan me yake zuwa doki doki in baka taba wan shi ba rana guda ka dora ka kai da kai da kanka ne dai ka ji ka faɗo sai da baka saba ba to wannan koyan wasan wannan tsere na doki da ake yi yana sa a kware da haka wannan wasan an so a yi sa, amma in ba wai nan ba, malamai sun ce gaba ɗaya wasa kowane iri ne, haramun ne a wurin mumini musulmi mu kallafi bali, saboda Allah subhanahu ta'ala bai yi mu don wasa ba. Wannan wasan shin don da yawa wasu suna yin a kamar karta, kamar ludo da sauransu, sai ka ce, wannan me yasa kuke sai sai ai wasa muke yi, to ai wasan ma haramun. Ko ba haka bane? wasan haramun ne, in kuka sa kuɗi nan kuma ya zama mai caca, to ita ma caca mai tace, to me kuɓuta a ciki, me mafita, gaba ɗaya a mafita shi ne a ƙi, gaba ɗaya bari, in kai ba kuɗin me kai wasa, shi ma me Allah yi kaɗan wasa ne, a lokacin ka je ka yi tasiri mana, je kai salatin annabi mana, in ma ka gaji ne kwanta kai ta bacci, baccin ya fi ma alheri da wannan wasan. An fahimta? sai da in ka tashi kila jikinka lokacin zai dawo za ka ƙara samun natsuwar jikinka an fahimta na'am sai ka yi samu ƙarfin da za ka yi wasu ibadun ko ka yi wasu aiki na rayuwar duniya amma ka tsaya yin wasa ka ɓata lokacinka ba tare da yin wani abu wanda zai amfani da kai wasan nan ba zai amfani da kai a duniya ba ba zai kuma amfani da kai a lahira ba duk abin da ba zai amfani da kai a gidaje guda biyun nan ba ba amfanin yin sa duk abin da ba amfani a duniya ba amfani a lahira to ba amfani yinsa. Allah bai ce ka yi shi ba, to in ka yi, ƙaruwa me za ka samu? Shi dai baka samu komai na duniya ba, don in kai wasa ba za a ce ka samu kaza ba a duniyan ce, a lahirance ka samu lada babu ka ɓata lokacinka a banza don haka wasa ba ɗabi'u ne wanda mumini ya kamata ya ce ya zumrai yinsa ba in dai ba wa'innan wasannin wanda muka ainihin lissafo ba ko wasu kuriyatu da izgili izgili ka yi wa bawa izgili shi ma haramun ne ka san mutum dogo ne sai ka ce yana dosuwa ya tawai ka ce a gajere an zo kai ka san izgili kake mishi ko ko baki kirin ne sai ka ce a yalo yalo kai ka san me ka mishi izgili ka mishi ko ko ka san talaka ne talak bawan Allah Allah bai hore mai abin hannu ba na kuɗi yana dosowa ya zo sai ka ce a ya alhaj ya alhaj ga wuri a zauna dan Allah me kake mishi izgili kuma Allah ya haramta ka dinga bawa izgili kai ma in amma za ka ji daɗi ba za ka ji daɗi ba maza ko mata duka gaba ɗaya ne hukuncin Allah ya haramta ka yi wa ɗan uwanka musulmi izgili ko ko ki yi wa ‘yar uwanki musulma izgila izgili ko da haka a sukuriya a nan wurin izgili haramun ne ga musulmi ya yi wa ɗan uwansa izgili. A Allah subhanahu ta'ala yana, yana faɗa a cikin a cikin Alkur'ani mai girma, yana cewa wala ya taba ba dukkan alabarin, kada shashinku su ringa ainihin su ringa yi wa sashi ainihin su ringa aibata sashi. Allah subhanahu ta'ala a malam kai malamin littafi ya ci gaba da zayyana mana abubuwan da ya kamata mu kallafi ya ƙauracewa manya-manyan zurban da ya kamata mu kallafi ya ƙauracewa saboda haramun ne a kansa wa ya harumu alaihi ya haramta gare shi alkiburu girman kai wal ujubu da jiji da kai wal riya'u da riya was sum'atu da yin ibada don wani ya ji wal hasadu da hasada wayannan sune nau'in abubuwan da malam ya aibata ya ambata wayannan duka mun yi bayani akan su ko ko ba mu yi ba mun yi bayani akan su ko to sai malam ya ƙara kawo wasu yace wa yahrumu alaihi ya haramta a gare shi shiwa mukallafi zi azina yin zina jiya mun yi bayani akan zina da irin bala'in da Allah ya tanaji ga wanda ya mutu yana zina, cikin wanda Allah ba zai kalle su da duba ta rama ba, ba zai ji kansu ba da Allah ya faɗo mutane guda uku, akwai sheku zani, wanda har ya samartaka, har aka dattanjantu, har aka tsufa, har aka mutu a mazinaci ake ba tuba ba, yana cikin wanda Allah ba zai mai duba na rahama ba zai tashi aljanna ba. Sheku zani kenan. Allah ya tsare mu. A wan nazar ila ajnabiya da kallo zuwa ga ila ajnabiya zuwa ga matar da ba taka ba, zuwa ga matan da ba halak a gare ka ba, wattala zuzi bi kalamiha da jin daɗin zancenta. Wannan jin daɗin zancenta, ina gajiya ne mun yi bayani a kan shi, wurin kiyaye kunnanka, ko gaban nan, ko hifzu jami'i jawarihi cikin gaban nan guda baka muka ci hada kunne to nan kaga sai ya kiyaye kada ya ji daɗin kalmar zancen wata mace wacce ba muharramarsa ba ya ji da kunnensa don haramun wurin irinsa kada ya kallo zuwa ga matar da take haramun a gare sa kallon neman ganin abin da bai kamata ya gani ba kallon binciken abin da bai kamata ya bincika ba amma in matarsa ce in zai awa talatin ma yana kallon ta sai ba haramun bane a kansa amma matar wani ko ko budurwa ce baliga kai ta mata kallo irin wannan wanda zai iya bayuwa zuwa ga tsiya ta fullo kamar da yadda muke bayani jiya daga kallo ne sai a ƙara gaba ana ji zuciya ya ta ɗarsa daga nan kuma sai a ƙara gaba shine har sai a kai ga zina ta zo shi yasa Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanta kusancin kallo yana da cikin kusanta yawan kallo ba kallo na fuji'a ba irin kawai kana zaune ne wata ta zo ta wuce ta gabanka ko ba kana waiga ko ka ganta ba ka waiga dan kallanta ba an fahimta to ba irin wannan kallon ake magana akan shi ba a wa kalil amwalin nasi bi ghairi dibin na dibin nafs da cin dukiyar mutane ba tare da son zuciyarsu ba ko kai hakimi ne ko mai anguwa ne ko dakaci ne ko jagora ne na wani abu ko shugaba ne kai a gida ko ma dai me kai ka ci dukiyar mutane ba tare da son ransu ba haramun ne a gare ka wannan dukiyar da ka ci haramun ka ci ka ci haramun in ka tashi tuba me za ka yi wayanta shar'in tuban da muka kawo guda uku kai sai ka ƙara guda ɗaya a kai ya zama hudu ai mun faɗi a ranar saboda ai ka ci dukiyar mutane don haka lokacin sai ka me sai ka biya su in ko ba za ka iya biyan su ba sai ka bi su ka nemi yafiyar su ko Allah yana yafe wa bawa duk zunubin da ya yi, amma in akwai haƙƙin ɗan adam a ciki, to sai ka je ka biya shi wannan haƙƙin nasa ko kuma ka nemi ya yafe ma saboda wannan haƙƙin. An fahimta? Don haka haramun ne ka ci dukiyar ɗan uwanka ba tare da son ransa ba. Wal akale bi shafa'a da ci da ceto. Da ci da ceto. Misali kana da alfarma a wuri, sai wani abu ya faru da wani ɗan uwanka, wanda ƙila za a cutar da shi ko za a ci mutuncin sa kai kuma kana da alfarma a wurin idan ka je wurin ka ce ai wani dan uwana ne za a ce to shikenan za a bar shi kai maimakon da ka je ka ce wani dan uwana ne a sai ba kai haka ba sai ka ce sai ka ce to ina yan uwan shi ku kawo kaza da kaza za mu saye da za a yi a daidaita al'amarin kana zuwa kai kuma ba kuɗin zaka bayar ba kai za ka yi amfani da matsayinka ne ko da mutuncinka ko da alfarma da kake shi a wurin a sake shi ko ko kwaki cin mutuncinsa to wannan kayi ci ne da ceto ka cece shi dan har godiya zai mako wani ya taimaka min amma kuma sai da ka cuce shi ɗaya ne da kana da dama ila mutum ya yi karatu ya gama makaranta yana neman aiki a wani wani ma'aikata a gwamnati ko ko a wani ofishi a gwamnati kai kuma kana da alfarmar da idan da zaka kai mutum talatin kana da alfarma da za iya neman musu wannan aikin sai ka ce to ba komai ku kawo dubu kaza kaza za mu samu muku aiki to wannan dubu kaza kazan da ka ansa haramun ne saboda kai kai kuma abin da ka nuna musu cewa kai za mu nema muku aiki saboda kaza kaza aiki ya ma'ana dai ka fito da kai a matsayin kai a nuninka zaka me zaka taimaka musu amma kuma cikin taimakon sai ka cuce su ma'ana ka anshi wani kuɗi nasu shi kuma wannan kuɗin da ka ansa haramun ne a gare ka an fahimta sai dai ka ce zan sama muku aiki amma aikin nan sharaɗinsa naira kaza don haka aikin nan naira kaza ne samun aikin ku kawo naira kaza an samu muku aiki ka ka fito musu a fili kenan ko to wannan bai shiga wannan babin ba a ka ce ai zan taimaka muku wani ai wani dan uwana ne in ban taimaka ma wani ba zan taimakawa sai kuma can ka ce to kawo naira kaza kawo kaza ko kai ta tatsan shi kai ta tatsan shi saboda zaka mai wani abu alhali wannan abin da zaka mishi kai fa kana da damar ka yi ko da ba ba da komai ba amma ita wannan ci da ceto kenan wannan shi ma haramun ne au dini ko ci da addini malami ne kai ka san farillan sallah da sunnonin sallah da sauran abubuwa na ibada sai mutum ko kuwa ɗalibin ilimi ya zo tambaya wurinka, Malam me hukuncin kaza da kaza, sai ka ce, To, lalle za a gaya ma, amma ba fara kawo naira kaza. Ko kuwa fatawa ce wacce ita fatawa ba ta da alaƙa da a take za ka faɗe ta ba tana da alaƙa da sai ka yi wani aiki ka wahala ba ne. An fahimta? Ba tana da alaƙa da wai sai ka bar wani gari ka je wani abu, wannan da haka ne in aka baka an baka ladan wannan wahalar da kai an fahimta a'a kawai tambaya aka ma to wai maimakon ka ansa sai an ba da cin hanci sannan ka bayar wannan ya zama ci da addini an fahimta ko kuwa a cikin sha'anin addini ya zama an maida abin kasuwanci asali abin addini ne amma sai ka bake da shi ka dinga dan an fahimci karatun ko eh a dinga sa a zama an buɗe hanyar da kai kuma ta na rariyar kake zare kuɗi a hannun al'umma. A zahiri kana yi don Allah, a baɗini kuma kana yi don wannan ɗan abin da kake ɗan zazzarewa daga gare su, an bayinta? Amma malami idan zai gudanar da karatu daga gare ku, don kun sanya mushi wata dukiya ta musamman don ku ɗauki ɗawainiyar rayuwarsa wannan ba shi ne akalibitini ba, an fahimta? Sabida wannan kyautata mushi ne don ya samu damar lokutan da zai nazari, da lokutan da zai tsaya ya iya gudanar da karatu zuwa gare ku, an fahimta? Wannan ba shi ne akalibitini ba, ko ko malami ne wanda zai karanta da yayanku alkurani wannan don kun samu kuɗi kun bashi, ku taimaka mushi da kuɗi da sutura da duk abin da ya kamata saboda ya samu shi ma walwalar da zai yi rayuwa, ya samu natsuwar zuciyar da zai samu har ya koyar da ‘ya'yanku wannan karatu, wannan kyautatawa ne. Sayyidina Ali karamallah wajahu yana cewa, wallahi wanda ya koyar da ni harafi ɗaya na Alkur'ani, duk da zan ɗau duk abin da yake da shi na duniya in bashi, to wallahi ban biya shi ba. Harafi ɗaya ba, alif kama alif, kamar na alif fa kama alif, alu ɗaya ya koya mu. da haka duk abin da zaka ba wanda ya koyar da kai addinin musulunci to ba za ka iya saka mushi da daidai da daidai ba sai dai ka bashi gwargwadon abin da ka iya bashi sakayya shi yana wurin Allah to ba wannan ake nufi da cewa akali biddini ba ko ko akali biddini ba na'am wa takirin salata an awqatiha da jinkirta sallah akan lokacinta wannan yana gaba sai ma mun yi bayani ba yau hudubar da muka yi akan wannan muka yi ta an bayyana kuma ina fatan kowa ya fahimci zancen da ne ko kafin hau kan mambarin huɗuba ko sai da na yi takaitaccen bayani akan abin da huɗubar tamu ta kunsa me ta kunsa akan ta akiru salati jinkirta sallah akan lokacinta jinkirta sallah da irin narkon azaban da Allah subhanahu ta'ala ya tana zango mai wulakanta sallah idan bai tuba ba Allah ya tsare mu alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala yayi lahu baya halasta gare shi shiwa almukallafi suhbata fasikin ya abokantaka da fasiki wala mujalasatuhu wala mujalasatuhu ba zai kuma yi zama tare da shi ba li ghairi darura ba tare da lalura ba in ko da lalura ne to ya iya zama da shi kaman zaman mota fasiki ne amma zaman mota ya hada ku ya zaka yi tunda mota ba taka bane dole ka zauna ya yi ta fasikancin shi kana jin shi ba yadda za ka iya sai dai kai ta haƙuri har lokacin da Allah ya sa kuka rabu ko to zaman da ba lalura ba ne kana da ikon ka tashi ka canza wuri to bai halarta ka zauna da fasiki ba balle kuma abokantaka da shi dalili zama da fasiki ko in ce abokantaka da fasiki yau da gobe kai ma zai ja ka sai kai ma ka zai mafasiki dan uwansa an bayyana tun kana iya kiyayewa, kana iya gargaɗar da shi, tun kana ƙauracewa, kana nan wata rana sai ka koma abin da yake ka ji kamar ma ba komai yake ba, sai da sabo da jin abin. Ana nan sabo da jin abin kai ma ba sai ka koma ma kana jin daɗin magana. Sabo da ji kai ma ka koma kana ɗan yi ko da ɗaya biyu ne, ana nan wata nan sai ka ji ka tsundum ka shige ciki. Shi yasa tun farko maganin kar a yi ka a fara. tun farko aka ce kada ka yi abokantaka da wa da fasiki a illa alghairi da lura ba tare da lura ba wala ya dalibu rijal kalki fi rijal kalki fi ma yaskidul kalik wala ya dalibu rijal kalki kada ka nemi yardar abun halitta bawa kenan fi ma yaskidul kalika a inda fi ma yaskidu a wurin da zaka sabawa alkalika Allah mahalicci. An bayyanta? Kada ka yi biyayya da wani bawa na Allah a inda za ka saba wa Allah. Misali, mutum ne kana ganin girmansa, mai girma ne a wurinka, inda ya ce ma ba ka iya sabawa. Sai wata ran ya zo ya ce, wane ga wata harka ta zo, wacce za kamata za mu samu abinci, ka za ka ake cewa ko? za mu ci abinci ko za mu samu kuɗi sai ya gama karanta mu harka sai ka ji gaba ɗaya harkar rashin gaskiya ce harka ce ta ɓarna ko harka ce ta cutar jama'a to a nan wurin kada don ka yardar da shi ka je ka saba wa Allah take kawai ka ce mishi wani gaskiya wannan abun ba zan iya ba dalili wannan abun haramun kaga dukiyar wani zamu danni shi ma ba mu san halin da zai shiga ba idan muka mushi haka mu mu ji daɗi shi kuma ya shiga mummunan hali me za mu cewa Allah ranar tashi alkiyama to kada wannan ya sanya ganin girmansa ko da ko mahaifinka ne a wurin sabon Allah kada ka biyayya gare shi amma shi ma kuma ba ce kuma ka bijirce mishi wurin munanan maganganu ba cikin nasiha za ka sanar da shi baba ai kaza kaza haramun ne Allah ya haramta baba bai kamata ba da girman mu kaza kaza ko baba da girman ka ai bai kamata ba baba ai wannan abun ko ni ne kaga zan yi ka ce kan yi da sauransu kaga cikin magana ta lidafa an bayyana dan haka balle kuma wani wannan ba ma mahaifi ba dan haka kada ka nemi yardarwa ka yardar da bawa a inda zaka saba wa Allah subhanahu wataala malam yace amma zina amma kaga zina wan nazru ila ajnabiyya da kallo zuwa ga wata ba mace ajnabiyanka wa talazuzu bi kalamiha da jin dadin zantanta dukkanin su fala yahillu baya halatta lil mukallifi ga mukallafi sai da Allah yana cewa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila jiya mun fasara wannan aya ko Allah subhanahu ta'ala kuma a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fari a cikin hadisi yana cewa kutiba ala ibn adama nasibuhu min az-zina وهو مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما نظر والأذنان زناهما استماع shi ma ana hadisin mun karanta irin sa jiya na cewa ido yana da yana zane da ido hannu ana zane da hannu ko jiya ina ga duk mun karanto waɗannan abubuwan ko ba haka bane na'am amma mala yace wa amma akalu bi shafa amma kaga ci da ceto da muka bayani ko au bi dini ko ci da addini فهو من باب الأكل أموال الناس yana cikin babun cin dukiyar mutane bil ba'il ta hanyar barna cin dukiyar mutane ta hanyar barna ta hanyar da bai dace ba fal akalu bi shafa kaga ci da ceto huwa ma ya khudhu insani shine abin da mutum zai ansa min gairi daga wanin sa ala an yashfa fihi dan ya cece shi li gasibin wa shibihi a wurin barawo ko wani haka barayi za su zo ka ce zan cece ka ba za su ma sata ba amma ta hanyar ceton kuma ka cuce shi wannan shi ma yana cikin akalu bi shafa'a wal akalu bi dini menene ake cewa ci da addini masalan huwa masalan shine misalin tazahuru bil istiqamati wasilahi itiyalan ala amwalin nasi fa yudala adlihi wa taru وتروج وتروج تجارته لعدل البركات المرؤومة وهو مع هذا جاهل منحرف كدنغ فتوى فتوى دبا دي دي با misali fatawa ce akan wani abu na dukiya malai ya ce ko mai kuɗi ya ce a karmukan lahu yanzu idan mutum yana yayi kaza misali ba za mu kawo akan babu riba. Yanzu idan mutum yake ba mutane bashi, in ya ba su bashi, idan bashin ya yi wata biyu, sai ya ce, To, za mu ɗora musu dubu biyar. In bashi ya yi wata uku, dubu goma. In ya wata hudu, dubu sha biyar. Yanzu ma alagabata mala idan mutum ya haka, ba nau'i ne na kasuwanci ba, sai alagabata mala ya tsaya ya tunani. Idan ya ce ba na kasuwanci ba ne, idan ya ce haramun ne, alhaji fa zai daina miƙowa alaga ba ta wani abu. In ya ce halaz ne, ai wannan nauyi ne na kasuwanci, alaga alhaji zai ji daɗi, ta hanyar jin daɗin zai dinga wa malam hisani. Alhali ba malami ba ne jahilci zai yi a wannan wurin. Saboda ai malami shi ne wanda ya san gaskiya yake faɗin gaskiya ko? To a nan wurin malinta ya nuna, jahilta ya nuna. Kaga yana ci ne, ma'ana maganar sa yana yi ne don kiyaye miyar gidansa, fatawa ya yi ta kiyaye namar miyan gidansa, ba fatawa ta kiyaye harkin Allah da addinin Allah ba, an bayyanta, fatawa ya yi don kiyaye mai miyar gidansa, don ya gyara miyar gidansa, in ya faɗi kishiyar haka, me zai faru? Kaga za a ila naman da yake ci a gidansa zai yanke, amma bai sani ba wake ba shi naman, Allah, wake dada dawo mai na, wake ba shi abincin gidan, Allah, ya faɗi gaskiya kamar yadda muka faɗa a hadisin hadisi na baya ko manzo Allah ya ce alaikum bisirqi fa inna sirqi yahdi ila albir ko da haka idan ka riki gaskiya Allah zai baka duk abin da baka tunani Allah subhanahu ta'ala zai baka da haka anan zamu kwana insha Allah za mu ci gaba in Allah ya kai mu sati mai zuwa inda mala yake cewa wa ya harumu alaihi ta'kiru salati an awqatiha ko wala yahillu lahu suhbatal fasiki wala majalisata li ghairi daruratin wala yadlibu ridal makhluqina bi sabtil khaliq wannan sune muka fassara yanzu ko inna zamu tashi fadin Allah subhanahu wata'ala da malam ya kawo mana ba'adin wata aya daga cikin suratul tauba ko ka ce suratul bara'a duka dai sura ce inda Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu in kanu mu'minin insha Allah akan wannan ayar za mu tashi insha Allah kuma in Allah ya da wannan ayar akwai wani nuni da ta mana da girmama manzon Allah a cikin sa akwai wani girma na manzon Allah da yake cikin wannan ayar wanda Allah ya nuna mana insha Allah in mun ta in za mu in Allah ya kama karatun gaba za mu yi magana inda Allah yake cewa wallahu wa rasuluhu ahaqu an yarduhu anan magana take insha Allah idan Allah ya kai mu a sati mai zuwa ranar alhamis insha Allah za mu tashi a daidai wannan kan wannan ayan alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada ba faɗinmu ba ne faɗin Allah ne, ba iyawanmu ba ne iyawa ce daga lillahi ta'ala, faɗin kuma manzan Allah ne, sallallahu Alaihi wasallam. Inda muka yi kuskure ba daga faɗin Allah ba ne, ba daga faɗin annabi ba ne, daga rauni ne irin namu, Allah ya fi mana alfarma sai na Rasulallahi, sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, subhanak fa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Insha Allah in akwai mai tambaya sai a za mu ansa tambaya insha Allah in akwai masu tambaya amin da alfarmashi bayan ne ake yi